الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا قوة هدو إجراء دبو ديدا ريه هدو دا أربعين دا بقوي daidai da ranar takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da ishirin da biyar alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda jiya mun yi tafsiri a cikin suratul fili mun fara bayani a cikin suratul quraish lokaci yayi yau za mu tashi daga farkon suratul quraish zuwa abunda Allah maɗaukakin sarki ya so. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai, ya kare hara samu daga faɗin abin da yake kuskure ne. Suratul fili Sura ce da take ɗauke da ayoyi kaman guda hudu, tana da ayoyi guda hudu. Sura ce da aka saukar da ita a garin makka ma'ana sura ce makkiya an saukar da ita kafin manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka zuwa madina daga suratul fatiha ce ita ce sura ta ɗari da shida a cikin jerin surori na alkur'ani mai girma wannan surar daga cikin maqasid ɗinta al-imtinan ala quraish bi dhikri ni'amillahi alaihim min al-amni wa tawfirin rizki Allah yana yi ma larabawa faɗakarwa game da ni'imar da ya musu ta zaman lafiya da ya basu da kuma abinci ya yi musu arziki na nau'i-nau'i na abinci wannan ba karman ni'ima ba ce sannan daga cikin abin da take karantar da mu ma ya ji ba alaihim ci jahazalik abin da yake wajaba akan wa'annan da aka yi ma wannan ni'ima kinan asalin surar tana bayani ne akan ni'imar da Allah ya makwarai shawa da kuma kira zuwa gare su su bautawa wanda ya musu wannan ni'ima to wannan ya shafi dukkan mutanen duniya kowa ya wai gaba ya ga ni'imar da Allah ya masa kuma ya san ba wanda ya cancanta bautawa sai dai Allah subhanahu wataala kisa Allah madaukin sarki yake cewa li'ilafi quraish saboda sabon qurayshawa haɗuwan da suke yi inda ilaf yana da ma'anoni daga cikin ma'anarsa akwai al'ishtima wa ta'aluf wal ittifaq ma'ana haɗuwa saboda haɗuwan da suke shi ne ilafi ƙwarai saboda haɗuwan ƙwarai sha ko saboda sa ma'ana sabonsu ɗabi'ar da suke da ita ne na za ya ba da ma'anar ɗabi'a Allah ya ce ila fihim rihlatash shita'i was-sayf sabon su na tafiya lokacin sanyi da kuma lokacin zafi su dauki kaya lokacin sanyi su zai su sayar su so kayan da suka dace a lokacin zafi su zaka su saida kowane lokaci suna da abin da suke yi don su samun makansu abin da zai amfane su inda an kace quraish malama sun yi ta bayani akan ma'anar Quraysh me yasa aka ambace su da wannan suna inda kan mamanta su Qurayshawa kabila ce daga cikin kabilu na Larabawa ‘ya'ya ne na nadar, annadar bin kinana, nan ne zuriya ta ƙureshawa ta samu asali. Mun gane ko? Nadar bin kinana. Manzo sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayani akan ƙureshawa, ya ce, Inna Allah astafa kinana ta min wadda Ismail. Su kinana daga cikin ɗin Ismail Allah ya zabe su ya faddallala su ya ba su matsayi wastafa min kinanatu quraish su kuma daga cikin kinana gida wa'inda suka fi samun daraja sune quraishawa wastafa min quraishin bani hashim kuma cikin quraishawa gida wanda yafi zama zababbe shine banu hashim saboda mi zalla ya ce banu hashim daga cikin ni fito wastafani min bani hashim ni kuma manzon Allah cikin banu hashim ni ne Allah ya zaba kaga manzo yana daga cikin banu hashim banu hashim suna daga cikin quraishawa quraishawa kabila daga cikin kinana kinana su kuma suna kuma zuwa ga annadar har zuwa ga isma'il shine Allah ce da ila fi quraish saboda me sabon wa'annan quraishawa to abinda muke magana akan shi quraish din nan daga haduwa ne daga at-taqarrush shine at-takassub wat-tajammu su mutane ne masu kokarin neman na kansu saboda kokarin nema sai ana ce su quraish masu bid'a suna kokarin su nema na kansu to in an koma ga ma'anar kalmar ma'ana ne na adage a nema in an koma ga asalin kabilar kabila ce mai asali wanda daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito to ɗabi'unsu na nema lokacin sanyi ba sa zama lokacin zafi ba sa zama za su ɗauka kaya yaman su je ƙasar sham su zo su dawo da su shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fal ya'budu rabb hadha albayt to sai su bauta wa ubangijin wannan gida shine ɗakin Ka'aba allazi at'amahum min jaw' wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawf ya manta da su daga tsoro jama'a ku kalla da kyau kamar duk halittun da Allah ya yi babu waɗanda suke da uzuri suke da hujja suke bautar Allah saboda Allah ya musu komai amma a cikin mutane akwai wanda in yi butulci butulcin shi ya na wani muni inda akwai waɗanda bai kamata su butulci wa Allah ba su ne ƙwarai shawa don me don a ƙabilar larabawa sun yi kowa ƙabilar su ta daraja a cikin ƙabilar su ne aka samu banu hashim a cikin banu hashim ne aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su cikin su ne aka samu annabi annabin ƙarshen duniya a cikin ƙurayshawa aka same shi kenan ashe ya kamata su butulce su kafircewa wanga annabi in wasu za su bauta wani Allah su ya kamata su bauta ma wani Allah ya kamata ba saboda su sun ka samu daraja kun ga dai babban ni'ima ta ɗaya kenan sa'annan na biyu Allah ya musu ni'ima ta abinci kamar Allah yana son ya ce ku ƙorai ku debi garinku in ba dan ni ba Allah da yawa ta kashe yanzu ka je makka ka kalli garin makka in ka dibi gabas duwatsu ne in ka dibi yamma duwatsu ne in ka dibi kudu duwatsu ne in ka dibi arewa duci wanda ya je ka'aba za ka ka'aba tsakiyar duwatsu na take in ana son ma'ayi wani gini sai an yi tsarin duwatsu an gudda su sana a ginin da za a yi wanda ya taso a wannan wuri shekara dubu ɗaya da suka wuce ya za ya rayu kaga dai baka noma nunan ma da muka noma ya yanka kwashe kafin shekara ta zuga ka dan ba a ma ruwa bare kai noma ya ka kwashe da zahin da yake cikin duwatsun a yanzu dai da a ce Allah bai arzita garin Saudiya ba a ce irin da ne da babu wuta yini can jidali ne don zahi ma ya ishe ka ji daɗi ku da kike cikin wanga hali Allah ya ce na arzita ku da abinci ba ku yunwa ku da kuke cikin irin wanga wuri ban bar ku yunwa ta kashe ko bai kamata ku ga bauta min ba an gane misali ko sannan na amintar da ku daga tsoro nan inda kuke kuna cikin aminci babu tsoro kun san abin da yasa a yankin da larabawa yake a yankin saudiya gaba daya ko ina kai da yi ana iya a kama ka a yi ma bulala ana ya kwashi ma dukiya ana ya kashe ka amma ko inda kuke nan ko lahi mutum yau da ya zaka wannan gurin ku sai a ce a kyale shi saboda ya tsira ya zaka guri mai aminci masjidil haram aina ne yake ba maka ba makka inda harami yake a makka ko ina ne a bakin zagayen wurin da aka ɗibi to nan kuke kunan inda kuke a yayin da duniya tana cikin jahilci duk wanda ya gudu ya zaka gurin ku ya samu aminci dace ni da ni muku wannan ya kamata ku bauta mana fali ya abudu rabb hadal bait alladhi at'amahum min ju' wanda ya ciyar da ku daga yunwa wa amanahum min khawf ya min khawf ko ya amuntar da su daga tsoro saboda me shi ho aminci jama'a ba karamin arziki bane falala aminci a ce kuna zaman lahiya babu tashin hankali to wallahi babu abin da ya kai shi dadi Allah subhanahu wataala ya mana jagora manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afiyan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya biha zafiriha ko mutane ruwan da ya waye gari ya tashi garin su lahiya kalau babu fada jikin shi ya ji jikin shi lahiya kalau yana da abincin rana guda to kamar an ba shi duniya da abin da yake cikinta ne aminci ba wasa ba ne kaje ka tambaye wanda yau rashin aminci ya sa ya baro garinsu suka tausaya mishi kinan da Allah ya musu aminci bai kamata su bijire ma Allah bisa wannan ni'ima da Allah ya musu ba shi ne hadisin da kan taman asba minkum aminan fi sirbihi mu'afiyan fi jasadihi inda hukutu yawmin fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafira kamar da ya mallaki duniya ga baki ɗaya ne Allah madaukin sarki ya mu jagora kuma manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin addu'an da yake yana roƙon Allah ya ba su aminci nace Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman idan ya ga jinjirin wata ce Allah ka raya mun da shi mana ka tsaida mun da shi cikin aminci da kuma imani saboda aminci yana da mahimmanci sosai manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawan roƙo yace Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati almuhim dai wa amin rawati daga cikin addu'o'in da yake Allah ka amintar da tsoro na Allah ka raba ni da tashin hankali to su Allah ya ba su wannan aminci ina kamata su bauta wa Allah Allah madaukin sarki yau na jagora inda ba tsawaita muke yi ba wannan dai shine inda zamu takaita akan bayanin wannan sura suratu quraish sai sura na gaba ita ce suratul maun haka ne ko suratul maun sura ce ta 107 daga cikin surar alqur'ani mai girma kuma tana da ayoyi tara in ba na manta ba ko? ayoyi bakwai ko? ayoyi bakwai take da su ga abin da su da take karantarwa a takaice sura za ta tunatar da mu sifofin masu ƙaryatawa daga cikin kafurai da munafikai kuma tana jan hankalin mutane kada su yi kamanceceniya da su daga cikin ɗabi'unsu akwai ƙwace haƙƙin mara ƙarfi canye haƙƙi na maraya Allah yana jan kunne kada mutum yi wannan daga cikin ɗabi'u na munafukai akwai ƙin tunatar da juna da kwaɗaitar da juna akan ciyar da wanda baya da shi sannan akwai bayani akan hatsarin gafala game da sallah da yin ta ba don Allah ba ɗabi'a ne na munafukai ba su yin sallah akan lokaci wani za su yi ta ba za su yi don Allah ba ne za su yi ne don a yaba su a ce sun yi su da za ta yi mana jan kunne cewa kada mu siffantu da irin wannan ɗabi'a Allah maɗaukin sarki ya mana jagora bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin gai Allah ya ce ara'aytal ladhi yukadzibu bid-din shin kaga wa'inda suke ƙaryatawa game da ranar sakamako masu ƙaryata game da ranar tashi alkiyama daga cikin ɗabi'unsu shi ne ba zalika labi ya du'ul yatim sai zama alfa'o huna jawabu sharɗin muƙaddar kenan an ƙaddara kenan daga diruhu in ta'ammaltahu aw in talabta ilmahu to gashi ma'ana wa'inda suke kare tashin alkiyama inda zaka tambaya ya halin su yake to halin su shine suna tunkuɗe maraya daga haƙinsa yad'ul yatim suna tunkuɗe maraya daga haƙinsa daga addafu ne akwai yad'ul yatim masu karanta shi daga wannan kuskure ne fadhalika alladhi yad'ul yatim an fahimta Hausa wannan canza maganar Allah ne ba yad'ul yatim yad'ul yatim da'a ya du'u shine tunkudewa yawma yud'una ila nari jahannama da'a dan da za a tunkuda kafirai zuwa ga wutan jahannama tunkudawa an fahimta hasa kenan zalika alladhi yad'u al-yatim wannan shine jawabi na amsar daga cikin halayen wa'inda suke karyatawa ga ranar alkiyama akwai wanda suke tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa akwai abin da yake mana hakikatan kamar shi karyata alkiyama akwai wanda zai hito ce ba gaskiya bane akwai wanda kuma aikin shi yake nuna ya karyata an fahimci misali ko wanda an ce in kayi kaza ga makomanka a ranar kiyama ka sani sai ka ki kaga wannan kamar ka ce ƙarya ne Allah ya ce fa zalika alladhi yad'u al-yatim wannan shi suke tunkuɗa maraya daga hakkinsa maraya musulunci ya bayyana mana wane ne maraya maraya shine wanda babansa ya mutu kafin ya kai shekarun balaga dan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yutmu ba'da ihtilam a gurin mutum dan adam ba a ce mai maraya idan ya balaga wala yutmu ala jariya idha hiya hadat haka ma mace in ta fara jinin al'ada to ta zama marainiya Inan maraya shine wanda babansa ya mutu bai kai shekarun balaga ba a wajen mutane a wajen dabbobi shi ko maraya shine wanda mahaifiyarsa ta mutu ta farshi kenan bai kamata a ci menene a ci dukiyar maraya ba a ba maraya dukiyarsa akwai adadin lokacin da ya kamata a rike ma maraya dukiya akwai lokacin da in ya kai a bashi inji Allah da Allah subhanahu wataala yace wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum ku jarraba marayi kun gane ko ku rike dukiyarsu kuna gwada musu yadda za su sarrafa dukiya in suka kai shekaru na balaga kuka fahimci sun gyaru suna da hankali suna iya rike dukiyarsu ta kwasu dukiyarsu ina wannan ya nuna maraya a kula da dukiyar shi kaka ce inda maraya ne ba zai riki dukiyar shi a ka kula da ita kamar yadda Allah ya ce Allah madaukin sarki ya muna jagora wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa akan ciyar da miskini alhaddu huwa alhasu shine kwadaitarwa alhasu ala shay wa tadrib fihi bishidda shi ne ka kwaɗaita wa mutum abin da ƙarfi wani da Allah ka daure kai kaza wallahi kaza na alheri ne gare kakkai kaza da shi kakkai wasa da shi ka daure kai shi to su ba su yin wannan wannan kuma gunya ɗabi'a ce yana daga cikin amsoshin da kafirai za su bayar a cikin wuta ya ka ce da su ma salkakum fi saqar qalu lam naku min al musallin wa lam naku nut'imul miskin kaga ba ba sa ciyarwa ba sa sallah idan a kai kokari in kana da dukiya ka ciyar dan Allah kuma kwadaitar a ciyar dan Allah Allah madaukin sarki ya samu dace Allah yake cewa aya na gaba fawailul lil musallin banin azaba ya tabbata ga wa'inda suke yin sallah suwaye su ne allazina hum an salatihim sahun su ne wanda suke raukanwa game da sallarsu mana ba sallar suke yi ba su yi ba suna sallah amma salatuhum kala salat sallar su kamar ba sallah ba ce don me suna yin raukanwa akan sallar su ba sa yin ta akan lokaci ba sa kiyaye arkan ɗinta ba sa kiyaye wajibat ɗinta su dai kawai dan a ce sun yi ne ladina hum an salatihim sahun su ne wanda suke raukanwa akan sallar su ba sa yin sallah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi umarni da ita kun san irin wannan sallah sallar suwaye sallar munafikai ce Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yin kamar suna yaudara Allah ne yana maida musu martanin yaudararsu wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila sun tashi suna sallah duk wani lalura nan yake zo musu kuma sallar da ake dan su gwada wa mutane suna yi ne ba su ambata Allah sai dai kadan kenan suna yin sallar ba yi abbasu ba amma irin sallar munafikai ce ba ta da amfani duk wanda yake sallah baya kula da lokacinta baya yin ta dan Allah baya kula da rak'an dinta to wannan azaba ya tabbata gare shi wannan ayar tana daga cikin ayoyin da kafirai suke yin amfani da ita dan kawar da hankalin mutane idan baka da ilimi sai wani zai ce ma saddata ma kuke aikin banza ne ai Allah ya ce fawailul lil musallina masu sallama za a musu azaba sai ka ce kara gaba su masallatan wani iri alladhina hum an salatihim sahun kinan nan ba a karanta wannan aya kadai a tsaya sai an kara fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna wannan azaba ya tabbata ga masu yin sallar da suke yin raukanawa akan sallar su dan Allah ya wa ku duba ku ga wanda ya yi sallah bai kula da ita ba an ce sai an yi mai azaba to wanda yake yin sallah ba ai kaga ko bane ne bane ne ladinahum yura'un sune wanda suke aiki domin a gani wa yamna'una al-ma'un kuma suke hana taimako suke hana taimako in dan wanka ne mai taimako ga abin da zaka iya ka taimaka mashi Ina ganin anan za mu takaita a wannan surar abinda muka faɗi daidai cikinta Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada inda muka kuskure muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya yi mana yafiya ko ba haka ba ne sai sura na gaba shi ne suratul kawthar ko? suratul kawthar anas dan malik alaƙara masa yadda yake cewa wata rana muna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai muka ga ya shiru ana nan sai ya ɗago kansa ya ɗago kansa sai muka ga ya murmushi sai muka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa ka murmushi sai ya ce unzilat alayya anifan suratu sai ya karanta ta ya ce inna a'tayna kal kautsar ya ce ai ba jima ba an sauka min da wata sura sai karanta musu inna a'tayna kal kautsar sun makala sannan manzo Allah ya ce musu atadaruna mal kautsar kun sa ina kace ma kautsar dala kautsar larabci ne ko ba larabci bane wayanda manzo Allah ke magana da su laraba ne ko ba laraba bane amma an yi musu larabci ana tambaye su sun gane ko ba su gane ba kenan qur'ani ya wuce karhin ka ce kai malam ne baka zuwa gaban wani ka koya dole sai an yi ma bayani atadaruna mal kautsar qulna Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa su ne suka sani in ma ya zama to ba su sani ba ko ba haka ba ne ko su zama dai kawaici ne suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su samu ƙarin ilimi saboda ladabi irin nasu qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu naharun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir manzala ya ce musu shi kawasar wani irin kogi ne da ubangiji na yi mai alkawarin shi ranar alkiyama yana da alheri da yawa wa huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyama wani kogi ne da al'umma na za su zo su sha ruwa ran tashi alkiyama kun gane ko anaituhu aniyatuhu adadun nujum kwanonin shi ko fukan da za a sha ruwa yawan su ya kai yawan taurarin da kuke gani a duniya su shine bayi za su zo su sha lokacin da za a zo ana shan ruwa sai manzo Allah ga wasu suna taho ana korus sai manzo Allah ya ce innahu min ummati ai wayan ga daga cikin al'umma ta ne a bar su sai a ce da shi ma ta dare ma a hadatha ba'dak ai wayan ga yan bid'a ne baka sa abin suke a bayan ka kinan shi kautsar kamar da manzo Allah ya fassara muna shi awa a hadisin Anas dan Malik shi hadisin Anas dan Malik waye ruwaito shi imamu muslim ya rawaito wannan hadisi wanda Allah ya fasara kautar da cewa wani kogi ne da Allah ya masa alkawari ranar lahira wanda al'ummarsa in sun tashi za su je can su sha ruwa shi ruwan cikin shi da ka sha ba ka ƙara kishirwa har abada da kaga ka sha shi to inda kishirwa ce sai dai ana yi da ka ce a duniya akwai wani abu da ake ce ma kishirwa amma ka ƙara kishirwa in kaga ka sha wani ruwa dan jin daɗi ne yanzu ji da kake sha dan kishi na kake sha ne ko dan jin daɗi to haka za ka jin daga nan da sai ka sha ruwa dan more rayuwa amma ba dan wai kana jin kishi ba wannan hadisi yana tabbatar mana da fassara alkautsar shine kogi da Allah subhanahu wataala ya bar manzo Allah amma ha ko da mutum ya ce wai shi musulmi ne in ɗan bid'a ne ba zai sharo a cikin shi kaga sharin bid'a su a ɗan bid'a manzo Allah bai san su ba sai ya zo ya ga al'umma shi ne yana ce ku kyale su mana sai wani ku ce a wayan ga ai sun yi bid'a bayan ka mutum da ce ai ai nesa da su ai nesa da su ba za su sha wannan rawa kai ka da ce ma ɗan bid'a Allah kada ka jarabe mu da bid'a ruwan tauken nan sun fi madara haske sun fi zuma zaƙi Allah ne ya kai mu a ni ne rike na kofi sai an ce aji na ka ba mu kawasar shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna a'tainaka al-kautsar ko ba haka bane lalle mun mun baka al-kautsar wannan kofi wannan tauki na al-kautsar Allah ya ce mun baka shi saboda haka fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika kai salla domin ubangijinka wani har kuma ka yanka abin layyanka to abin da za ka yanka to ka yanka shi da sunan Allah akwai ayar da ta game muna wannan mun yi ta a baya Allah ce kulka ce da su inna salati wa nuski wa mahayaya wa matiya lillahi bil alamin kina Allah ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah don ubangijinka ka yanka abin layanka don Allah to sai manzo Allah Allah ya akkada shi da cewa ka ce sallata da nake yi da abin da zan yanka da rayuwata da mutuwa na duka yana gurin Allah ne subhanahu wata'ala haka ake son mutum ya zama kai sallah dan Allah ba da aibe ka ba ruwanka da wani yanka ibada ne ko tsuntsu ne zaka yanka kace bismillah ka yanka shi dan Allah ka nisanci shirka kada wani malami ya ce a wallahi baka da lahiya sai ka nemo bakar kaza ko farar kaza an hada da kaza an yi kaza sai ka ce dan wa za a yanka a adan kaza da kaza sai ka ce a ni in ba dan Allah ba na yanka yanka ibada ne dan Allah kawai ake zuba da shi ana tare da ni ko Allah ya mana jagora Allah subhanahu wataala ya ce inna shani'aka huwal abtar lalle mai aibanta ka shine abtar me dalilin saukar ƙarshen suran nan wannan aya ta ƙarshe malaman tafsir suka ce kabin al-ashraf in ban manta ba shan a cikin suratul tauba da muka zo muna sharhin wa ta'anu fi dinikum ko ba haka bane mun kawo muku kissar kabin al-ashraf wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kashe shi me dalili saboda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban manta ba karatun manaje ya yi mun yi dogon bayani muka ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam kai suka a kansa kai magana ta batanci a kansa hukuncin ka kisa ne ko da ka tuba wanda ya zagi Allah ya tuba ko da an gashi in ya ce ya tuba sai a kare shi wannan tsakanin shi da Allah ne amma in ka zagi manzon Allah kai rishin kunya ga manzon Allah ka dawo ka ce wallahi kuskure na na tuba sai a ce eh an karbi tubanka amma sai ka sha takobi kashi kaza yi ba a wasa to kabin al-ashraf yana daga cikin waɗanda suke wani rashin kunya shi yasa aka yi wannan hukunci a kanshi sai ya zo makka ya tarar da mushrikai sai suka tambaye shi suka ce eh me zaka ce game da wannan annabin nan addinin mu da addinin shi wanne ne yafi zama addinin kwarai kabin ashraf sai ya ce a ai addininku shi ne addinin kwarai sai suka ce a wanda ma bai da albarka bai da albarka a rayuwa su a gudun sukun sarashin albarka wanda bai da ɗanamin shi bai da albarka ma'anar abtar da hausa wanda ɗiyan shi duka mata ne suna ce da shi abtar wanda bai aihuwa juya suna ce da shi abtar don da ya mutu bai da mai garin shi ko ka a hidiya maza in sun mutu sunan ka abtaru a gurinsu su a gurinsu aibi ne kasan su ba sun ɗaya mace manzo sallallahu alaihi wasallam saboda wata hikima shi Allah ya hada mai ɗaya maza da mata haka ne ko ba haka bane amma sai Allah ya karbi rayukan ɗaya maza sai mushrike suna ta dariya ka abinda da ya mutu shikenan bai da mai garan shi sai suna aibanta suna ce da shi abtar to shine sai Allah subhanahu wataala yace inna shani aka lalle wanda ke aibanta ka yana ce da kai aftar huwal aftar shine aftar ba kai ba wannan da ke aibanta kai yana cewa kai kana da yankakken baya shi dai adda yankakken baya da ya mutu shi kenan shekara biyu da suka wuce a ƙasan nan ba a kasuwa ba ko a tele akwai wanda da waya ai sati ba ba a nuno shi a tele ba haka ne walaha a yanzu ne muka ce ku tuno ku lissaho muna mutum hamsin wa'inda ba a sati ba a nuna su cikin tele ba wala da waya a kasuwanninsu ko suna cikin garin ga suna nan an wuce da sanin su kenan kai kokari da yau ta yi albarka stars an fahimci hausa bayan ka mutu sai Allah ya nuna ka to yanzu ka kula su da ransu ha kuma suna garin ga wasu ma ana yi da su amma ba ka jin labaransu in sun mutu an shekara hamsin da mutu su kana ganin ka samu wanda ya san su babu premier minister a alisa haumin ministocin kunce guda biyar wanda suka yi makunce ministoci a zamanin shi alisa haumin guda biyar nan da in ba sa abu da wani a samu da zai daga hannu shi lissafi biyar a jere in ma akwai su ba su da yawa to bari ba mu gwada wanda zai lissafi mana guda biyar daga hannu kakka waɗe su mu dai ga adadin waɗanda sun kai tunawa shekara nawa banda to kaga an samu guda kaga ganin ba mun ce ba mun ce in ma akwai dai ba su da yawa ko to kun ga guda an ka samu to yanzu shi kuma in Allah ya so nan da shekara ɗari in ba sa abu da bayan yana rayu kenan an kare to haka duniya take kai kokari dai Allah ya sanka kaka damu da wai ba a Allah dai ya sanka Allah ya sanka shikenan dan ka zo ana daga ka sama ana sai kai sai wane ka da ka mutu shikenan inna shani'aka huwal abtar hakika wanda yake aibanta ka shine abtar shine yake da yankakke albarka Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora ya karɓa mana ayyukan na alkhairi sai sura wacce take bin wannan sura ta ce suratul kafirun aga ne ko bismillahir rahmanir rahim suratul kafirun Anas dan Malik a cikin tarihin da malamai suka bayar an samu hadisi daga gurin shi yake ba da labari akan dalilin saukar wannan aya ƙwarai shawa ne suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadda yake musu wa'azi yake musu wa'azi sai suka ce mai zo za mu baka kuɗi kai kowa kuɗi cikinmu zara ce baya son kuɗi to za mu baka mata duk mace da ta kyau za mu tara masu dukan baka su ka aura kashi kowa matan ƙware cikin ya ce baya son wannan za mu baka mulki ya ce baya son wannan to saboda mi za su yi mai wannan saboda ya zo ya bauta ma Allah su a shekara su ma wata shekara su bauta ma Allah shi kenan amfani da kuɗi don a siye mutum tun da ana yin shi shi sa kaga yanzu karon harko da za a yi sai a amfani da kuɗi don a siye ka kasan akwai mayan kuɗi shi wani inda akan kuɗi ne bai tsira wani kuma shi bai inda kuɗi ne ba a kama shi amma mayan mata ne sai sa za a an kaga kuɗi ba su sai a sa mata a sa su sa ka gaba wani kuma shi ba ruwan shi da mata ba ruwan shi da kuɗi shi dai yaso ana ce mai ɗan toron giwa mulki wani abubuwa guda uku har yanzu kuma har duniya ta nade ana amfani da su don mutane kowa da abin da ya karkata zuwa gare shi ta shi mazala bai son kodai cikinsu sai Allah saukar da wannan aya ya ce kul ya ayyuhal kafirun kace ya ko innan kafirai la a'budu ma ta'budun bazan bautawa abunda kuke bautawa wala antum abiduna ma a'budu kuma ba za ku bautawa abunda nake bauta ba an fahimci Hausa wala ana abidun ma abattu ni ma bazan bautawa abunda kuke bautawa ba lakum dinukum waliyadin addinin ku yana gare ku ni ma nawa yana gare ni shi sa wannan surar tana da suna guda biyu ana ce da ita suratul ikhlas kuma ana ce da ita suratul kafirun me yasa aka ce da ita suratul ikhlas ita wannan suratul kafirun fiha ikhlasul amali lillah akwai tsarkake aiki ga Allah ita kuma qul huwallahu fiha ikhlasul qawli lillah a cikin ta akwai tsarkake magana ga Allah idan muna da suratul ikhlas guda nawa guda biyu wannan tana bayani akan aiki duk wani aiki da zan yi zan yi ne dan Allah ita kuma waccan suratul ikhlas da zamu je kanta tana magana ne akan zance duk wata magana da zaka faɗa kana faɗan ta ne ka tsarkake ibada ga Allah da harshenka Allah madaukin sarki ya mu jagora shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kul ya ayyuhal kafirun yace ya ku wa'annan kafirai la a'budu ma ta'budun bazan bautawa abin da kuke bautawa ba wala antum a'biduna ma a'budu kuma ba za ku bautawa abin da nake bauta ba nan haka kula shin ba a samu kahire da suka musulunta suka bautawa Allah ba an samu ko ba a samu ba to wannan ayar me take nufi tana nufin ne fil hal a yanzu dai da muke magana da ku na san ku ba za ku bauta wa Allah na ba amma ban sani ba ko kuna iya tuba zuwa gaba sa'annan a yanzu da nake magana ni ba zan bauta wa Allah kuma har duniya ta nade kuma kuma in dai a wannan ɗabi'a za ku tsaya in dai ba za ku canza ba to kuma ba za ku bauta wa Allah ba amma wanda yake da rabon ya musulunta sai ya ga Allah subhanahu wataala ya bashi iko ya musulunta ya karbi musulunci Allah madaukin sarki ya mun jagora wannan anan za mu takaita a kan wannan sura suratul ikhlas ko ba haka ba ne sai suran da yake biye da shi wacce sura ce suratul nasr ko bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukin sarki ya ce, "Iza ja'a Nasurullahi wal fata, Iza ja'a Nasurullahi wal fata, idan taimakon Allah ya zo wal fathu da kuma fatin Makka, ko ka samu fatahu Makka, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Wara'aitan nasa ya dukulu na fi dinin Lahi afuwajen, za ka ga mutane suna shiga a cikin addinin Allah tawaga-tawaga." za ka ga mutane suna shiga addinin Allah tawaga-tawaga to a wannan lokaci Allah yake cewa fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka subhanahu wataala innahu kana tawwaba domin nan ne ko wastaghfiru ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba ya kasance mai yawan karɓar tuba ne Allah subhanahu wataala ya mana jagoran wannan surar kamar tana yi mana ishara ne zuwa ga kusantowar ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ne zuwa ga ajali na manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da ita ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana yawaita istighfari subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayh na ɗaya kenan na biyu abinda sura za ta karantar da mu idan ka sa wani aiki na alkhairi a gaba kana roƙon Allah Allah ya taimaka ma ka cika sa wannan aiki na alkhairi to in ka ga wannan dama ka same ta ka cika sa wannan alkhairi to ka fara shiri ka fara shiri na cewa lokaci ya kusanto manzo sallallahu alaihi wasallam da lokaci ya zo aka mai ishara da kusanto shi sai Allah subhanahu wataala ya sauko mada wannan Allah ce za ja nasrullah duk lokacin da kuka an samu taimakon Allah wal fatahu da kuma samun bude kuka kun bude garin Makka ya dawo hannunku wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuka ga mutane suna shigowa a cikin addinin Allah tawaga tawaga to a wannan lokaci fasabbih bihamdi rabbika sai kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba Allah subhanahu wataala ya kasance mai yawan karɓar tuba ne haka sai mu yawaita neman gafara ga Allah mu kuma yawaita yin tasbihi ga Allah sura da ke bin shi shi ce suratu masad ko suratu masad an saukar da wannan suran ne akan Abu Lahab ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin manyan makiyan manzon Allah kenan darasin da zamu dauka a cikin wannan surar shine na daya kada kai mamakin ka samu babban makiyinka a cikin zuriyarka kuma na kusa da kai in an ka ɗebe uba ai sai kana uba ko a cikin kanan uba kana iya ka samu wanda zai nuna ma ƙiyayya da hassada saboda ka zama wani abun da bai zama ba Gulahab lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam da awarsa ta bayyana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya je kan safa ya kiraye mutane sai da aka taru sai ya ce zan muku tambayoyi yanzu da zan ce muku kaza zai faru za ku yadda suka ce za mu yadda da zan ba ku labari kaza za ku yadda suka ce za mu yadda ai mu ba mu taba sanin ka makaryaci ba sai ce to ku ji daga yau ni ne muku gargadi ne Allah ya aiko ni a matsayin annabi zuwa gare ku Abu Lahab ya ce alhada jama'atana kai dan wannan abun ne ka tara tabballaka ya Muhammad a faɗa shi bane da ya tabbata a garkatar kamar kalma ce ta rantsuwa sauran ba su musulunta ba da'awar ba su karɓe ta ba amma ba su ji daɗin magana da yawa ga manzo tsaye shi ne sai Allah ya rama masa ce wannan zagi ba kai za ka rama shi mu za mu rama Allah saukar da sura ce tabbat yada abi lahabin wa tabba hannaye biyu na abila ba sun taɓe wa tabba shi ma ya taɓe mana ya halaka ba mutu a ce hannayenci sun taɓe ko mana ana nuhin shi ba hannayen kaɗai ba halaka ta tabbata a gare shi kun ga saƙon da yake ɗauki na kusa da shi sannan abu na biyu mafi yawanci mace takan tafi ne akan addinin mijinta mace takan ɗauki halin mijinta sak shi sa addininmu ya hana kafiri ya auri musulma amma ya halasta musulmi ya auri kafira in alil kitabi ce misa saboda namiji yana da zuciyar da zai mallaki mace hanyoyi da dama cikin sauƙi shi yasa abu lahab matarsa ta bi mugun hali irin nasa abinda duk ya shuka shi take tonewa ka duba ka ga abu lahab rashin kunya na shi ya kai bi manzo Allah kasuwa manzo Allah yana wa'azi sai ya gama wa'azi sai shi ce ai ƙarya ne maƙaryaci ne ya zare ne kun sanya nake da shi dan dana nawa ni ne fi ku sane shi dan haka ba kaza bane sai su ce haba uban shi ma ya ce mai ma hukaci ba dai mu sai mu tai hasada idan haka ka shiga tattalinka ka ɗauka wai duniya wannan kawo misali darasin da za ka ɗauka in har a ƙanan uba ana iya samu wanda zai yi ƙiyayya ta hito na hito ya yi aboki ya wanda ko ka haɗo ya mai da ka ka shiga tattalinka ka ce ai na saba da shi wani sai mun bo kamara da ya yi kamara ka kyaye da mutum ɗada abu na biyu uku da za mu ce a cikin surar in ka ce kasa Allah gaba mahasada ka bari Allah shi ma hada da su wallahi Allah ga ganin bayan su kai nan ma da kake ganin kana ganin kai ba kowa kake ba wallahi makiyan kana nan sun kasa gane gaba sun kasa gane yamma Allah tun koyi dai mashi Allah kai mana maganin makiya yasa kullum muke ce Allah ka ƙara mana makiya kai mana maganin su akwai su idan kana ustazo kana sa jallabiya kana ganin baka da makiya ne eh akwai su mana Allah ya muna maganin su Allah ya ce tabbat ya da abi lahab wa tabba anna yabi na abi lahab sun tabi shi ma ya tabi ya halaka ya tabi Allah subhanahu wataala ce ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tara ba za su yi masa amfanin komai ba ba su tsinna masu komai ba su da wani amfani a gurin shi ku kalla ku gani su masu kuɗi kana biyu ne akwai mai kuɗin da akwai tsaba kuɗi ƙasa amma bai da kadara in ji bahaushe bai da wani abu da yau in kuɗin sun ka ƙare bai da wani abu da zai sai da ya sake juyawa akwai kuma mai kuɗin akwai tsaba kuɗi ƙasa kuma sannan ga gidaje ga minana duka abu in dai ba ni ne ban san masu kuɗi ba na sai in ci kama haka suke haka ne ko? kaga wani mai kudi ya gaya mana yadda suke to shi abu lahab tsabar dukiya ƙasa akwai kuma abun a saida ya zama dukiya duka akwai nan ba ƙarami na amma da bai bi Allah ba sai Allah ya ce abun nan da ya tara na tsabar kuɗi ƙasa da abun da ya tara na kadarori Allah ya ce ba zai masa amfanin komai ba a lahira shi kadai ne ba shi kadai bane dole Allah ya ba dukiya ya sa ta gaba bai ma Allah aiki da ita ba da ya mutu dukiya ba za ta yi masa amfani komai ba jiya ba manta ba mun karanta suratul takasur ko ba haka bane ya qulu ibn adamu mali mali mali ko ba haka bane za ka ga mutum yana ce ai dukiya ta ne wanga gida na wani ai ni ne sai wancan hili sai mu zala ce malaka illa ma akal min malaka illa ma akalta famene ne fafanaita ya ce kai baka da komi a duke sai da abinda ka ci kai kashin shi aule bista fa'abalaita ko abinda ka sa ya tsohuwa yau ka sa riga gobe ka sa wata su da yana ka auta saddakta fa'amdaita fama cewa zalika faho zahibin wa tarikul linnas duk wani abu da ya sauro na dukiyanka zai ta kuma za ka bar musu shi haka in Allah ya baka dukiya ka ci mai kyau ka sa mai kyau kai ma Allah aiki abin da ya sauro magada su gada an gane misali in kuma bai sauro ba matukar kayi aikin Allah da dukiyar in kan mutu ɗiyanka sai Allah kula da su kai fa mun karanta a cikin suratul kafi wani bawan Allah da yake yana ma Allah aiki bayan ya mutu ya bar kananan ɗiya dukiyar da ya bari inda ya boye ma ƴaƴansa ba wanda ya gaya ma ƴaƴan ma ba su sani ba Allah yake kula da ita da aka kai yanayin dukiyar za ta bayyana sai Allah ya aiko wani bawan Allah ya ce mai je ka gyara dukiya har ƙarhin ɗiyan su kai gwada musu inda Allah aje musu dukiya sai ce ka san kai me yasa saboda uban su mutumin kirki ne ka bi Allah ɗayan ka su lalace a baiwa Allah in yi alƙawari bai saba ma amma ka tara dukiya baka bi Allah ba ko nawa ne da ka tai sun watse wallahi sun watse haka shawarar da nake ba mu in ka samu dukiya ka kai wasa da dukiya ba wasa da dukiya kai abin da ya dace da ita amma kuma ka kasa a ranka in bar ma diyana kaza kai ka kima Allah aiki kai aikin banza wani yake ce min ai da kaza da kaza ni in yi kaza ni ce to kai ni yanzu kai ka bani shawara in yi kaza da kuɗi me alaƙa ta da kuɗi yanzu me zan yi da su iya alaƙa ta da kuɗi in samu in kashi ka kama misali in bar maɗiyana shi ni Allah ya bani sai kuma ɗiyana ne Allah ba zai ba su ba eh to Allah ya alƙawarin zai bani kuma ya cika min ya bani don dai ko ba ba daɗi ni tashi zan ci zan sha kuma ɗiyana ya alƙawari arzikinsu yana hannun shi to kuma sai ka ce ka tara ma ɗiya to kenan allan da ya ce zai ba su ba da gaske shi kai kenan ko kai na addawa ya kabar musu to mu aiki da hadisin manzo Allah ce ka bar ɗayan ka mawadata ya ka bar su talakawa dan kawai ne ya ce ma da ya ce in ya samu aradabi a'a wajen dai kula da abin da ka bar maɗiya to kai zaman to ka yi ma Allah aiki don tunanin ɗiyanka a ka bar musu koyaya kai fata Allah sami shi albarka Allah ce ma agna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyarsa da abin da ya tara ba za su yi masa amfanin komai ba sai su lanarin zai kornu da wata irin wuta za ta lahabi ma'abuta bela ma'abuciya bela wuta wadda tana da bela za ta kona shi makera ka tambaye su za su gaya ma nau'i nau'i na wuta saboda su suna aiki da ita wa muratu haka ma matarsa hammalatul hatab mai doko itace wadda take so ka kaya hanya da manzon Allah zai bi dan ya kona ta fi jidiha hablum min masad a wayanta akwai igiyan kaba na wuta ko kula da kyau ji da waya masad giya irin wanda ake daura raƙumi su larabawa akwai wata giya da suke yi tunka in sun daura raƙumi duk ƙarshen shi bai kubcewa to Allah ya ce an yi mata irin wannan igiya za a sa mata ita a wuta ta zame mata azaba ba ka tambaya don me ko ba ka ba ne malamin tarihi suka ce inda suna da wadata tana da wata sarƙa ta zinariya mai girma mai kyau ta ce za ta yi amfani da sarƙan nan in sarƙan nan za ta ƙare don ta samu hanyar za ta cutar da manzon Allah sai ta sayar da ita don ta cutar da manzon Allah na ce to wannan sarƙar ki shirya za a maida miki ta wuta ranar kiyama ta rinka kona ki Allah ya kare mu sura ta gaba bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad Allah ya ce ka ce shi Allah dai ne ko Allahu samad Allah shine abin nufi da bukata lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu abin da ya kama da shi ba ya da tamka ana tare da mu wannan suratul ikhlas muka ce a suratul kafirin a ce suratul ikhlas shine ikhlasul amali lillah nan kuma ikhlasul qawli lillah tsarkake magana ga Allah Allah ce da manzo ka ce qul huwallahu ahad ka ce shi Allah ɗaya ne abin da ake so kenan kowane mutum yayi imani da babu Allah biyu Allah guda ne na ɗaya kenan na biyu Allahu samad Allah shine ake nufi da bukata in kana da bukatu to Allah subhanahu wataala shi za ka kai ma bukatunka kowace irin bukata Allah yake biyanta shi ake nufi da bukata saboda shi Allah lam yalid wa lam yulid bai aihu ba kun ba aihe shi lam yakul lahu kufuwan ahad babu abin da ya kama da shi bai da wani halitta da yayi tamkar sa Allah ya mana jagora kenan zaka roƙowa zaka roƙa Allah in kana da bukata ka gaya ma Allah ana son mutum ya kudurce wannan in kana da abu ka gaya ma kai gaji a zuciyanka Allah zai karba Allah zai biya ma bukata tsakanin Allah da bawa ba a shiga ba a cewa wani bai ma wani addu'a duk wanda kai yadda da shi mutumin kirki karime ya maka addu'a amma kai ma ka tashi ka kai ma Allah bukatunka kana da bukata Allah shi wannan surori sura ta ce da ake ce da sulusin alqur'ani wanda ya karanta wannan sura ya karanta sulusin alqur'ani wani ya ce shi kullum sai ya sabka alkur'ani aka ce yaya ya ce yana karanta yana karanta ƙulhulla sau uku sulusin alkurani in yi ɗaya ya sulusi in yi biya ya sulusi in yi ɗaya haka ne ko ba ka bane to yanzu wanda ya karanta ƙulhulla sau uku da gaske ne ya sauke alkurani an gane tambaya ta a wani ma da bai ji yana wannan wa'azi ya ce ta sauke ƙulani karanta ƙulhulla kawa uku ka sauke alkurani to hasken da za mu ƙara muna a daina wasa da alkurani ƙurani ba wasa ba ne abinda ake nufi da sulusin alkurani shi ƙurani yana ɗauke da abubuwa guda uku ne yana ɗauke da abin da suke ibadat da mu'amalat da itiqadat ma'ana abin da ya shafi ibadodi a yi kaza a bar kaza abin da ya shafi mu'amala saye da sayarwa haya da auratayya da sauransu da kuma abin da ya shafi aqida da ya kamata mutum ya kudurce to abin da ya shafi aqidan mutum ya kudurce a zuciyar shi ya zama ya samu aqida ingantacciya to wannan sura ta kwashe wannan kashin sauran kashi biyu su kuma sun shiga can kaji abin da ake nufi ba ana nufi in ka karance ka karanta alqur'ani gaba daya ba Allah ya muna jagora inda kana so a ce ka sauke alkurani dauko daga fatiha sai ka zaka nasi in ka karance kulhuwallahu har so uku za a baka ladar kayi kulhuwallahu so uku ne ba ladar ka sauke alkurani ba ko ba haka bane manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan qur'ani duk abin da ka karanta harfi guda daya allazi yuta'abbad bi tilawati ko wanda ya karanta harfi guda zai da lada goma harfi duka lada goma to kai sai ka karanta ƙulhuwan lahu sai a lissafa harufan ƙulhuwan lahu a rubuta ma larasu in kan maimaita a maimaita ma Allah ya mada jagora bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai qul a'udhu bi rabbil falaq Allah yace kace ina neman tsari ga ubangijin safiya almai suke falaq shine abinda Allah yayi halittu halitta min sharri ma khalaqa kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ni daga sharrin abin da ya halitta ina duka halittu kana neman Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin su ina daga cikin surorin da ake neman tsari da su mun kai ƙarshen surar sai mu ga menene zamu bijiro da shi hmm qul a'udhu bi rabbil falaq haka ne ko kace ina neman tsari da Ubangijin safiya, a auzu ai astajiru ina neman tsari da Ubangijin safiya, shi ne asubuh, wasu ba da su ce alfalak, ina laha falikul habbi wannan wa ma'ana halittu duka Allah shi su, Allah yana neman tsari da Ubangijin halittu. Min sharri man khalaqa ina roƙon Allah ya kare ni daga shirin abin da ya halitta kada ya cutar da ni. Min sharri ghasiqin idza waqaba. Haka ne ko? da kuma sharrin dare idan ya yi dufu ana abubuwan da suke faruwa a cikin dare ina roƙo Allah ya kare ni mun san dare yana dauke da abubuwa in ka ce kana da ƙarfi kana farke ne kuma da kai kwana ba ka da ƙarfi ka ce kana da dabara kana gani ne in ba ka gani dabara ka ta ƙare wa min sharri hasidin idan hasad ina roƙon Allah ya kare ni wa min sharri gasiqin ko wa min sharri nafatati fil uqad daga sharrin mataye masu tofi a cikin kullu-kullu min sharri hasidin idan hasada sharri mai hasada dan ya hasada wannan surar tana daga ya hada da suratul nas ayoyi goma sha da aka sauka manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da aka yi mai sihiri labid bin al-asam ya manzo Allah sihiri mana yahuda sun nemi su kashe manzo Allah an yi tajiwa an yi tajiwa an yi duk wanda ya kula kula yayi sammu in kana malami kana almajiri kaka dauka cewa ana barin kakan in kana dan kasuwa ba a barin kakan mayago suna nan musamman dai garin ga jahilci ya yi ma wasu yawa suna nan bokaye sun samu matsayi a garin nan ka wuce mutum bai sanye da kai kasai kai kulla-kulla kasai yan motar ka ba da ka wuce ce ah bai ba wani na ba shine yaushe ta garin nan a bari mu tashi tsaye ina ai ba tai ba ai kasa da shi to ka za su kai ta addu'a manzo sallallahu alaihi wasallama ɗan hasara sun sa shi gaba suka yi mai addu'o'i suka yi mai kulle-kulle irin nasu haka dai aka ji labarin wani boka ya kware sai aka ce to a je a same shi aka same shi aka ce ana son shi kashe manzon Allah sa yace zai yi yaya za a yi yace a samu wani abu na jikin shi a kawo mai sai aka yi amfani da baiwar gidansa gashin da yake heke gemu wanda ya fadi sai aka dauka aka je sai aka yi manzon Allah sai aka yi mai kulli 11 aka je aka dauka cikin rijiya aka sa aka daga dutse can cikin ruwa aka taushe ga manzo Allah bai da lahiya kwana 40 manzo Allah yake bada labari har ya zamanto yana abubuwa bai san yayi ba abubuwan da suka shafi nashi na kansa ba lamari na ibada ba ba lamari na wahayi ba idan za a yi lamari na wahayi zai ga ya dawo normal amma a harka iyalin sama sai ya ga yana mu'amala da su su abuwa sai ya ji kawai bai ba sirrin ya tasiri akan shi nan sai ya kwana sai Allah turo mai mala'iku sai guda daidai da shi ya tsaya suna hira wanga mutumi an matsala shi sai ce ah ai sihiri na an kai mishi wai mai sihiri labir bin al-asim ya aka yi mai sihiri ai an yi amfani da gashin jikin shi ne aka yi mai sihiri ina aka da sihirin ai an yi kulle goma sha ɗaya ne sai aka zo cikin rijiya ta ina ta wuri kaza shi na ciki an kasa kuma an sa katon duki an taushe shi cikin rijiya manzo Allah ya tashi ce Aisha rashin lahiya na Allah warkar da ni ashe sihiri na an kai ka wanda ya min wannan sihiri sai tura aje a dauko sihirin nan aka zo cikin rijiyar ruwan ta hayya canza saboda munin sihirin aka zo aka same aka kawo sai Allah ya sabko mai da wannan ayoyi guda 11 suratul falaq da suratul nas duk sai da aka karanta sai a kwance wannan kulli guda ana gamawa sai ga manzo Allah ya warke sai Allah ya ce to ko kuma al'umma manzo Allah ku yawaita karanta wa'annan da haka manzo Allah ya kasance in zai kwanta zai gama hannayensa ya karanta wannan surori ya tofa ya shaha jikin shi sai ya maimaita wannan so uku sannan ya kwanta ya kwanta ta bangaren dawansa da kai ma ka zo ka bude baki kana wasa wai kai ai kai ustazu ne a'a kai ta addu'a wallahi akwai mayawu mutum mugu ne mutum ko ya mutu sai an daure ba haka suka ce abu ko to Allah ya wuri jagora yana ce qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsiri ga ubangijin safiya min sharri ma khalaqa daga sharri abin da ya halitta min sharri ghasiqin idha waqab da kuma sharrin dare idan ya duhu min sharri naffathati fil uqad da sharrin mata masu tafi a cikin gulle-gulle kinna akwai bokaye mata mata sun kulle sun kware wajen mu'amala da boka da da yanzu sai dai wanda Allah ya tsare wa min sharri hasidin idza hasada daga sharri mai hasada idan ya hasada kun ga ita hasada fa da dala kwatan ta ranka gane hasada take wace kala ta kakara take wa ta ganin ta hmm kun ga hasada kamar a ce haske ne inda ita tana tasiri ne akan ruhi na mutum ba akan gaggan ciki wata guba ce da take taso ma wani mutum sai ya harba ta sai ta samu ruhin wanda yake mahasada tana da hatsarin gaske don wani lokaci hatsarin hasada ya hima na sihiri don ita tana kashe mutum kan baka ido hasada duka wannan kai tsaye ke zuwa ga ruhin mutum yana yin sanadiyar kisan mutum kai tsaye shi sa kullum kakkamanta ka tuna wa min shirin hasidi idan hasada in ka sai dan moton ka da kawo kuce bismillah a'udhu billahi min shirin hasidi idan hasada ka kai wasa ka Allah ya mahore ka sai mota da ka ce bismillah a'udhu billahi min shirin hasidi idan hasada in ka tahi ka sai edi gakka ka cinki wasu ita a'udhu billahi min shirin hasidi idan hasada haka ku zo ku gaisa ka kai wasa da addu'a wallahi a banza banza ta ce ka kana da makami kai wasa Allah ya kare mu bismillahir rahmanir rahim Allah ce kul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsiri ga ubangijin mutane malikin nas mai mallakan mutane ilahin nas abun bautar mutane min sharril waswasil khannas ya kare ni daga sharrin mai sanya waswasi mai boyewa al khannas mai boyewa shine alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya waswasi a cikin zukatan mutane shine shedan kenan kenan min sharril waswasil khannas daga sharrin shedan mai boyewa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya waswasi a cikin zukatan mutane minal jinnati wan nas ko sannan na daga sharrin aljannu da kuma sharrin mutane Allah madaukin sarki ya muna jagora alhamdulillah rabbil alamin abu na farko da muke faɗa Allah mun gode ma masa wannan ni'ima da kai mana ba na biyu Allah muna tuba gare ka duk abin da ya bijiro na kuskure a bakinmu Allah ba